أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama haɗewa a wannan yammaci na litinin 22 ga wannan wata mai girma watan Dhulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 gashi yau mun dawo don ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda dama mun saba daren litinin tsakanin magariba da lisha akan gudanar da wannan tafsir fatanmu ga allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya tallafa mana ba mai gamdakatar ya samu dace kuma allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wurin aikata abin da muka shi kuma ya karba ayyuka mana alkhairi gaba ɗaya za mu tashi aya ta saba'in da biyar a cikin suratul baka mai Allah ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ينزكوا مس إيماني هر ينزو kuna kwaɗayin cewa su za su yi imani ne lakum saboda ku za su zo su yarda su yi imani irin yadda kuka yi imani wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wanda ya tabbata wani shashi daga cikinsu suna jin maganar Allah ana karanta musu sun ji abin da take ɗauke da na sakon Allah maɗaukakin sarki sun mai harrifunahu min ba'di ma aqalu sannan sai su karkatar da zancen Allah maɗaukakin sarki min ba'di ma aqalu bayan sun fahimce shi sun hankalce shi sun gano abin da ake nufi da wannan zance wa hum ya'lamun alhanan suna da cikakken sani dangane da abin da suke aikatawa wa idza laqul ladina amanu idan suka hadu da wanda suka yi imani da Allah qalu amanna gaba ɗayan su sai su ce mun yi imani da Allah wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan suka kebance shashan su zuwa ga shashi qalu sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu za ku dinga labarta musu irin abin da Allah ya muku budi da shi bi ma'ana yanzu za ku rinka ba su labarin abin da Allah ya hukumta a kan ku na cewa lalle annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama zai zo ga sufofin shi ga yadda yake za ku dinga labarta ma masu imani irin abin da ke cikin littattafanmu na albishir da zuwan annabi Muhammad ai in kuka yi hakan ba ku yi daidai ba bi ma'ana yahudawa tsakankaninsu suke yin wasiya ya junansu ɓangaransu da suka zo suka sade da masu imani suka ce mun yi imani da Allah idan suka zo wurin mummunai sai su ce ai mu ma masu imani ne irin ku amma idan suka haɗe da sauran 'yan uwansu kafirai yahudawa sai ka ji suna faɗin saɓanin abin da suka gai a can ina fata mun gane kenan kaga sun yi imani ne ta hanyar munafici kawai idan suka keɓance junansu ya junansu sai shashen yahudawa ya dinga ce ma shashe a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu ku za ku dinga ba masu imani labarin irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukumta a cikin littafin ku a taura ku dinga gaya musu albishar na zuwan annabi Muhammad ai in kuka yi hakan buku kyauta liyuhajjukum bihi inda rabbikum domin su samu abin da za su kafa muku hujja da shi a wurin ubangijinku afala taqilun shin ba za ku hankalta ba ai bai dace ku yi hakan ba idan kuka gaya musu cewa lalle albishir na zuwa annabi Muhammad yana nan tattare da mu a cikin ataura kaga za su samu hujja a kanku na cewa dan mi ba ku yi imani ba alhalin attaura ta ba da labarin annabi ta ba da sifofin shi kuma ta yi albishir da zuwan shi awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin su ba su san cewa ba lalle Allah madaukakin sarki ya san abin da suke sirantawa suke koyewa ya junansu junansu wa ma yu'linun haka Allah ya san duk abin da suke bayyanawa abin da suka boye da abin da suka bayyana daidai ne a wurin Allah madaukakin sarki ina fatan mun gani sai Allah ya ce wa minhum ummiyun la ya'lamun alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون Allah ce wa minhum ummiyun lalle daga cikin ahlul kitab akwai ummiyun ummiyun jam'i ne na al'ummi wanda al'ummi shine mutumin da bai kyautata ya iya rubutawa ina fata mun gane kamar yadda Ibrahim an-Nakhai ya ce minhum man la yuhsinu kitaba daga cikin ahlul kitab akwai waɗanda ba su iya yin rubutu ba sune ake cewa al'ummiyun Ibn Jarir at-Tabari yace ai al'ummiyun nisbatan ne ila ummi an gane ko kenan nisba ce zuwa ga mahaifiyarsa bai ma'ana an danganta sa zuwa ga mahaifiyarsa kasancewar mahaifiya ba ta iya rubuto ba a danganta shi zuwa ga babansa ba ina fata mun gane kenan daga cikin ahlul kitab akwai ummiyun wanda ba su iya rubutawa ba su iya karantawa la ya'lamuna alkitab ba su san abin da littafin attaura bai kumsa na hukumce-hukumce da abin da Allah yake so su aikata illa amani sai dai kawai karyace-karyace da suke guranta cewa za su same shi a wurin Allah alhalin ba hakan ba ne wa inhum illa yadhunnun su kan ba komai ba suke illa yadhunnun sai suna shakku da kwankwanto dangane da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma suna ƙaryatawa dangane da abin da ake ba su labari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim azaba da bonus tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi bi aydihim da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillah sannan su ce wannan ai min indillahi ne daga wurin Allah ne madaukakin sarki imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin littafansa babu khalq af'al al-ibad yace haddathana yahya haddathana waqi'un an sufyan an abdurrahman ibn alqama an ibn abbas radiyallahu anhuma fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim qala nazalat fi ahli al-kitab imam al-bukhari yace wannan aya ta sabko ne dangane da ahlul kitab sune sai su ɗauki littafi su rubuta shi da hannunsu daga baya su ce wannan littafin ai min indillahi ya zo ne daga wurin Allah shi yasa Allah ce fawailul lahu bane da azaba sun tabbata a gare su kamar yadda wasu malamai suka fasa Abdullahi dan Abbas ya ce fawailun abinda ake nihi nan al'azabu alaihim azaba a gare su ta tabbata ko kuma azaba mahalciya ta tabbata a gare su Abu Iyad ya ce wailun ai ma yasilu min sadidin fi asli jahannam abinda ake ce mawail shine abinda ke gangarawa yake malalawa na ruwan kurji na an wuta da ake azabtar da su kenan azaban nan ta wannan ruwan kurji ta tabbata a ga waɗanda suke rubuta littafi sannan su ce wannan littafin daga Allah yake madaukakin sarki wasu ma malaman suka ce abinda ake nihi da wail shine wani shirgegen dutse ne da ke cikin wata jahannama haka wasu malamai suka ce wanda da mutum zai dira daga kan shi ya fada cikin wuta zai yi kusan tafiyar shekara arba'in bai da karasa ƙasa wuta jahannama ba Allah ya shi mai kare yanan fawailul lahum mimma katabat aydihim bane da azaba su tabbata a gare su dangane da abin da hannayensu suka rubuta thumma yaquluna hadha min indillahi sannan sai su ce ai wannan min indillahi ne daga wurin Allah ne madaukakin sarki li yashtaru bihi thamanan qalila domin su saye bihi ko su sayar da, wannan abin da suka rubuta thamanan qalila wasu ƴan kuɗi kaɗan da za su samu akan haka fayulillahu mimma katabat aidihim azaba da banu su tabbata a gare su dangane da abin da hannayensu suka rubuta wa wailul lahum mimma yaksibun kuma azaba ta tabbata a gare su dangane da abin da suke samu akan wannan littafin da suke saida ina fatan mun gane imamu tabarani ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an abi musa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal daga abi musa daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace inna bani isra'il katabu kitaban fattaba'uhu wa taraku at-taura lalle banu isra'il sun rubuta littafi suka bi wannan littafin suka daina bin attaura da aka sabke musu kaga wannan yana nuna sun masanya abinda Allah madaukakin sarki ya sabkar musu da wani abin da Allah bai sabkar musu ba kuma suka yi ƙarya suka ce wannan abin daga wurin Allah yake madaukakin sarki shi yasa wajibi ne akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su nisanci duk wasu sufofin da Allah ya zargi ahlul kitabi da su dan kar su koyi da su ina fata mun gane don haka duk wanda a yau zai rubuta wani littafi ya danganta wannan littafin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa wani ɓangare ne na wahayi na Allah maɗaukakin sarki zai shiga a cikin narkon wannan ayar da ta yi bayani akan yahudawa kaga shi wannan magana za ta gaskata akan ma'abuta littafin jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani kamar yadda alil harazimi ya rubuta ya ce mai jawahirul ma'ani ya ce lokacin da albakari ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wani salati da ya yi kowane salati da zai yi ma'annabi sallallahu alaihi wa wasallam sai ya duƙufa ya fuskanci Allah ya nace akan cewa Allah ya ba shi wani salati da ya fi kowane salati da zai yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka sai aka sabko da wannan salatin bi ma'ana mala'ika ya sabko da wannan salatin a rubuce cikin takarda ta haske kaga wannan da'awa ne na cewa kiran salatul fati daga ina take daga wurin Allah wanda kuma hakan ƙarya ce littafin gaba ɗaya na jawahirul ma'ani ka cokalkin sa kamar yadda ya zo a cikin adduratul kharida mai littafin ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce jawahirul ma'ani kitabi wa ana allaftu annabi ce jawahirul ma'anin nan gaba daya littafi na ne ni annabi sannan kuma ni na rubuta shi kaga ko in ya kasance littafin annabi ne annabi baya magana akan san zuciya sai abin da aka masa yin wahayi zuwa zuwa gare sa to kenan kaga da wannan magana littafin jawahirul ma'ani ya zan wahayi ne daga wurin Allah bal ma umarul futi ya gindaya wani sharaɗi ga duk wanda ke son ya samu ladan karanta salatul fati shine sai ya kudurta cewa salatul fati magana Allah ce a wannan kirkira abu ne sannan a danganta zuwa ga Allah a ce daga wurin Allah yake kenan ba su da bambanci da ahlul kitab da suke kirkirar littafi su dangana ma Allah shi su ce daga wurin Allah yake da haka Allah ke ce mai kare Imam Tabarani ya fitar da hadisi da abu nu'aym a cikin hilya da sanadi mai kyau an khabbab an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal daga manzo Allah tsira da manta Allah subhanahu wa gare shi yace inna bani isra'il lamma halaku qassu tabbat banu isra'il yayin da suka halaka sai suka shiga ba da labarai sai kasance wa'azinsu tassoshi ne barkatai da basu da sanadi ingantacci labarai ne na shirme da ba su kawo ta fa'ida a duniya ka ko lahira yau ma kaga al'umma annabi sun koyi yahudawa cikin wannan sha'ani za ga malami ya zamna farkon wa'azin shi zuwa ƙarshe labarai ne da ƙissoshin da ba su da kai ba su da gaba wasu ƙissoshin ba su da inganci ma bal ƙarya ce zahiri har malami ya gama wa'azin shi kaga kawai labarai ne wanda kaga wannan koyi ne da ahlul kitab in zaka wa'azi ko ko zaka ba da labarai tabbatar da ingancin su kuma sannan ya zamanto ababe ne masu fa'ida saboda alkur'ani mai girma ya kumshi wani kaso babba na ba da labarai don su kasance ibra abin ɗauka izina da nura ga wanda suka zo ana ba su labari ina fata mun gane da haka labari ba laifi ba ne in za ka ba labari amma tabbatar da ingancinsa kuma ya kasance abu ne mai amfani kai ya kasance gaba ɗayan wa'azinka da jan hankalinka da nasiharka kawai labarai ne kake bada kafa mutane akan abin da za yi amfane su kiransu zuwa ga tauhidi sanar da su wane ne ubangijinsu sannan koya musu yadda za su yi ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan su masa biyayya sannan kuma su masa da'a shi yasa Imam Al-Albani rahimahullahu yake cewa idan mumuni mai hankali ya nura zai ga da dama daga cikin musulmi a yau abin da ya samu ahlul kitab ya same su saboda masu wa'azinsu da masu nasiharsu gaba ɗaya sun karkata zuwa gaba da labarai da ƙistoshi sun ba da baya dangane da yaɗa ilimi mai amfani da aiki nagartacce ya ce ba komi bai sa kaga suna yin haka don gaskata faɗan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne da ya ce latattabi'unna sanana man kana qablakum tabbat ku kuma musulmi wallahi za ku dinga bibiya hanyoyin wanda suka gabace ku kenan su ne ahlul kitab yahudu da nasara Allah ke shi karim sai Allah ya ce وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أهل الكتاب يهودا وسكتي لن تمسنا النار da ɗai wuta ba za ta taɓa ta shafe mu ba yamana ba za a azabtar da mu a cikin wuta ba illa ayyaman ma'adudat sai dai kwanakai ma'adudat 'yan ƙidayayyu da ba su wuce kwana bakwai ba zuwa kwana arba'in kamar yadda malaman tafsiri suka yi sabani kul Allah ya ce mu annabi ce da su attakhaftum inda Allah ahda shin kun riki alkawali tsakankaninku da Allah ne akan wannan maganar da kuke faɗa na cewa wuta ba za ta shafi ku ba sai ƴan kwanakai kaɗan falan yukhlifa Allah wa'ada Allah fa baya saba alkawalinsa idan yayi alkawali subhanahu wa ta'ala am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko ko kuna faɗa ne akan Allah irin abin da baku sani ko shakka babu ƙarya ce suke kamar yadda aya ta gaba za ta zo ta ƙaryata sai Allah ya ce bala lafazin bala harfi ne na jawabi akan abin da zai zo nan gaba dan ƙaryata da abin da ya gabata da tabbatar da abin da aka tabbatar musu na cewa za a musu azaba sai Allah ya ce bala tabbat abinda kuke gudu zai faru abinda kuke faɗa ba gaskiya bane ba man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atu duk wanda ya aikata munanan ayyuka wasu mutane suka ce sayyi'a anan ana nihin shirka kamar da Imam Mujahid ya faɗa Imam Siddi ya ce ana nihin kabiratu min al-kaba'ir duk wanda ya aikata shirka da Allah madaukakin sarki ko ya dinga aikata manya-manyan zunubai wa ahatat bihi khati'atu sai ya kasance kurakuransa da laifuffukansa da zunubansa sun kewaye sa gaba ɗaya sun canya aikin alkhairinsa fa'ula'ika ashabun nar irin waɗannan su ne ma'abuta shiga gidan wuta hum fiha khalidun su kam a cikin ta khaliduna ababan dawwama a wannan aya tana ƙaryata abinda ahlul kitab suka riya na cewa in ma za su shiga wuta ba zai wuce 'yan kwanakai ne da ba su wuce sati ba ko kwana arba'in wallazina amanu wa amilus salihat wanda suka yi imani suka aikata aiki nagari ulaika ashabul janna irin waɗannan su ne ma'abuta shiga gidan aljanna hum fiha khalidun su kam idan suka shige ta khaliduna ababan dawwama ne za su dawwama cikin ba za su fita daga cikin ta ba har abada kaga kowane bangare daga cikin guda bin Allah ya ce hum fiha khalidun tare da cewa imamu suddi ya ce man kasaba sayyi'a ana nihin manya-manyan zunubai to sai ya kasance tabbatar wanda suka aikata manya-manyan zunubai a cikin wutar jahannama shine gwalgwadon ayyukan da suka aikata za a wanke su a tsaftace su a tsarkake su sannan ceton masu ceto ya riske su a fitar da su daga wuta zuwa gidan aljanna sabanin mushrikai ko kafirai ko munafikan da suka aikata babban munafici su kam idan suka shiga wuta za su dawwama ne cikin ta har abada babu ranar fita daga cikin ta Allah ke ce mai kare sai Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل النبي محمد تنام الأمة كيا يند مكركي ألك أول بنو إسرائيل وانا القول إن الله يركاتك كان كانوا سدشيشيني la ta'buduna illa Allah kada ku bauta mu kowa sai Allah madaukakin sarki kada ku hada bautansa da wani kar ku yi shirka da shi subhanahu wataala ku kada ta shi shi kadai da bauta shi kadai yake cikin zatin sa shi kadai yake cikin sunayensa da sababin sa shi kadai ne abun bauta baya da abokin tarayya sam cikin bautarsa Allah ce ku riki wannan alƙawali ne tsakanina da ku wa bil walidaini ihsana sannan iyaye a kyautata musu kenan wanga ma alƙawalin da Allah ya rika tsakankanin shi da banu Isra'il cewa su kyautata ma iyayensu ina fata mun gane babu wani annabi ko manzo da Allah zai turo shi a cikin doron ƙasa zuwa ga al'ummarsa face sai ya kire su zuwa ga tauhidi farkon abin da zai kira su zuwa gare shi shine tauhidin Allah madaukakin sarki da kaɗaita shi yasa Allah ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون tambayi wanda suka gabata kai manzan Allah daga cikin manzannin da suka wuce shin wai mun sa koma bayan Allah mai rahama wasu alloli da ake bauta koma bayan Allah da ɗai ba mu sa haka ina fatan mun gane wannan shine mafi girma daga cikin umarnin da Allah ya ma bayansa na cewa su kaɗai tashi da bauta abu na biyu da ke bi masa wurin girma akan bayan Allah shine haƙƙi na ma'aifa shi yasa ce wa bil walidaini ihsana sannan iyaye su ma a kyautata musu a girmama su shi yasa da dama idan Allah ya kawo bautansa sai yayi na biyu da girmama iyaye anishkurli waliwalidaika ilayyal masir ko ka gode mini sannan da iyayenka kaga shine ka musu biyayya ka musu da'a wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana kyautata mu uwaye ya kumshi dukkan dangin ayyukan alkhairi da kyautatawa da zaka yi musu na daga magana mai kyau da kaskanta kanka a gabansu a matsayin ma'aifanka da kuma jin kansu da tausansu da kuma kula da su da kuma yin su addu'a ta alkhairi da rayuwarsu har bayan mutuwarsu ka kyautata musu ka kyautata musu tauran tallafa musu a rayuwa idan suna da raunin rayuwa ka daɗa musu idan abin da ke hannunsu ya kasa ina fata mun gane ka sabke su ma'awa mai kyau ko ko ka shigo da su a cikin inda kake rayuwa a cikin gida ka musu gida mai kyau kamar da kan kanka gida mai kyau ka shigar da su ɗaki na hutu mai kyau kamar da ka shigar da kanka ɗaki na hutu mai kyau kar ya zamanto kai ka shiga ɗaki da AC da kaya na alatu na hutawa su ka bar su da fanka a cikin zaure ƙarƙashin tabarma kaga wannan babu kyautatawa tsakankanin kansu yau in akwai wanda zaka kyautata ma amma hanga cewa ya maka alkhairi bai kama da ma'aifanka ba bai kama da su iyayenka sun wahala a kanka bale ma'aifiyarka ka diba tun daga ɗaukar juna binka da yadda ta yi ta wahalhalu wata uku na farko amai da makamantansu da wahalhalu wata uku na tsakiya shi ma makamancin haka sannan watan aihuwa wata uku na ƙarshe ko a aihu a rayu ko kuma a bar duniya ma watakila duka a kanka kuma yauni ne a kanka tashi da kyar zama da kyar wahalhalu a kanka gaba da sannan a zo a aife ka bayan an aife ka sai ta yi shekara biyu tana renanka gadonka na hutawa su ne ƙahuwanta abin shanka shi ne mamanta nan kake bawali nan kake bayan gari ba za ta gaji ba wurin wanke ka da tsabtace ka a duk lokacin da ka ɓata jikinka nawa ta kwana a farke don samun hutunka ta gaji da daddaba ka don ka samu ka yi barci ta kwandare tana farke don kai ka huta nawa ya faru haka sai daɗa ka girma ka yi wayo ka yi hankali sannan ka keɓance ta daban kai ka zo kana mora marayuwa ka ce ka kyautata ma ayyanka kaga ai baka kyautata musu ba wallahi nan mu da dama ma ƙasashen da suke ganin sun ci gaba sun waye idan iyayen suka gajiya suka kasa suka tsufa a lokacin da suke bukatar ɗadan ya tallafa musu sai su kai su gidan tanadin tsofaffi suna biya wanda wani sai mahaifis ta yi shekara ba ta gashi wani ta yi wata biyu wata uku tana son ta ga ɗanta da idanta ba ta gashi kai wasu wallahi iyayensu suna rasuwa a cikin gidan kula da tsofi wallahi ba su ga ɗiyansu ba su gansu da idanunsu wanga wani irin zalimci akwai kyautatawa a cikin haka akwai kulawa a cikin haka kaga babu kula mahaifinka ko tunda aka ɗauki juna binka yake lissafinka azzuwarka da rada zai maka suna me ya tanada me zayayi kana nan fatahi me addakwai me abbabu idan ka zo kuma tunanin shi a kanka shine wasu mutane suke cewa masu tunani ai wahalar da uba ke sha idan aka yi wani hange ta fi ta uwa ita uwa ta yi wata tara da ya shekara biyu tana reno amma uba kana cikin kwakwalo shi ya bar duniya ya za ka yi me ya kamata ka zama me ya kamata ya sa ka wani wuri ya kamata ya sa ka ga ka zan ka ci gaba a cikin rayuwa har ya bar duniya da da zance na uwa ya fi saboda uwa ta fi haƙi akan ɗa sama da uba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hakan kamar da zo cikin hadisi kuma za mu zo mu ji shi nan gaba bai dace ba sam a ce mutum yana kangare ma iyayensa nawa ne yau daga cikin al'ummanmu iyayensa suke jin tsoronsu ko ku sa akwai haka ba wallahi akwai su mahaifinsa ne yana da bukata bukata ta darurar rayuwa dan yana da hali Allah ya masa bude amma uban yana jin tsoron ya masa magana kai tsaye don ya tallafa masa sai ya biyo ta ƙarƙashin matarsa ko ya biyo ta ƙarƙashin wani abokinsa ko kuma wani daga cikin wanda suke hulɗa kasuwanci ko alaƙa kasuwanci da shi ya ce da Allah ce mawa na ina buƙatar kasa ai ka san ko Allah da ce yaushe ubanka yana da buƙatar da bai iya maka magana me yasa ba zai iya maka magana ba hali daga cikin halaye lalacewa kace yana jin tsoron zuciyarka wataƙila ka hana mishi wataƙila ka kyare shi wataƙila ka bashi ma ran ka ɓace ya hisan in ma za ka ɓata rai shi dai ka ba wani yake mishi sau da bukata yake ciki nau ne daga cikin iyayen suke mai iyayen tsaka wallahi ka san yadda kan mahaifinka kai ma ka shara za ka haifi iyan da za su maka hakan ko fiye da haka ba shi ne wanda galibi a nan duniya ake rama shi kuma sakamakon shi baya da ke gobe alkiyama iyayenka ko da arna ne kafirai ne kiristoci ne Allah ya wajabta maka ka musu da'a ka musu biyayya matuƙar ba su sa ka saba ma Allah ka kula da su ka girmama su ka musu duk abin da ya dace amma idan suka ce ka saba ma Allah sai ka ƙi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa idan suka tirsasa ka yin abinda baka da ilimi a kansa bi ma'ana abinda bai dace bane ba to anan karka musu da'a amma ka abokance su a rayuwa bil ma'ruf kamar yadda shari'a ta ce ko da ku kafare ne to ina ga wanda yake musulmi ne ina ma ga wanda yake su ahlus sunna ne daga cikin musulmi a ce yau kana kangare musu kaga wannan abun kumiya ne kuma bashi ne wanda wallahi zaka biya shi anan rayuwa da haka Allah ke shi mai kare mu ya tsare mu daga kangare mai iyaye kuma iyaye ko bayan mutuwar su ne ana girmama su ana karrama su ana musu da'a da biyayya ta hanyar yi musu addu'a ta alkhairi ta hanyar ziyarta ƴan uwansu ta hanyar yin kyauta da ihsani zuwa ga wanda suke so sana sana san shi daga cikin mutane wannan duka nau'i ne na mi na biyayya da kula ma iyaye shine Allah ya ce wa bil walidaini ihsan man riki alkawli gare ku ku banu isra'il ku yi kyautata ma iyayen wa bi dhil qurba sannan ku ba da haƙƙin makusanci daga cikin dangin makusantanka daga cikin dangi ka ta bangaren uwa da ta bangaren uba irin wa da kuka hada uwa guda uba guda kowa da kuka hada uba guda ko kuma ya uwa guda uba guda ko kuma ya uba guda ko kuma ƴan uwanka na bangaren mahaifiyarka wanda uwa kawai kuka gama da su ina fata mun gane da ƴan uwan uba kannan shi ko yannan shi da ƴaƴansu sannan da ƴan uwan uwa kannanta ko yannanta da ƴaƴanta duka ka kula da su sannan iyayenka abin da ya sama da kakanninsu ina fata mun gane ka kula da su ta fuska ba su haƙƙinsu na kasancewa makusantanka haka waliyatama ku kula da marayu wurin tallafa musu wurin yi musu abin da zai daɗaɗa musu rai don ku samu alkhairin duniya da lahiya galibi maraya wanda ya taso bale ma wanda ya taso cikin hankali yana ganin mahaifinsa mahaifinsa bai raga masa komi ba duk abin da yake na gatanci ne da mahaifi zai maɗa yana maɗansa gwalgwadon iya gwalgwadon hali sau ya kwanta ya faɗi ya mutu to wannan yaron zai shiga cikin wani hali na daban sallah za ta zo yaga cikin gida guda iyayen kowa suna maɗiyansu gata da kayan sallah shi kuma mahaifinsa ya rasu abin da aka saba yi babu yau iyaye sun shigo gida iya sun tarbe su lale ga babansu ya zo shi kuma mahaifinsa ya rasu don mi ba za ku tallafa musu ba don mi ba za ku karfafe su ba ku yaye musu wata damuwa da suka samu kansu na maraici ta hanyar tallafa musu kudin makaranta ne yan unguwa ku haɗu a yi shawara a biya ma marayu sallah ta zo a musu tufafi wani munasaba ta zo a musu lakwal ta zo rantare gashi suna bukatar kaya da kayyuka da adawata na aikin lakwal ku sayan musu duk wanda ya kyautata Allah sai ya kyautata shi ina fata mun gane sannan wal miskin da miskini miskini shine wanda baya da abincin da ya mallaka na shekara ko kuma abincin da gare shi ba zai wadace shi shine miskini ina fata mun gane yana dan abin shiga amma ba zai wadace shi mutane sun ɗauki miskini shi ne wanda ke tera ce a bani a bani lalle miskini ne amma ba shi kaɗai ne miskini yau akwai mutanen da za ku gansu sun yi wanka tsaf kuma miskinai ne wannan ba za ka gan shi da datti ba kuma ba za ka gan shi yana roƙo ba amma kuma miskini ne ina fatan mun gane shi yasa ya ka ce wa amma sa'ila fala tanhar mai roƙo kar ka mishi ka hana masa kenan akwai wanda bai roƙo shi ma shi ma ka ba su yahsabuhumul jahilu أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا فاسروا أمتاني أما والله مسكينين مبكاتاني nawa ne daga cikin mushannin lakwal yau za ku ganisa suna garzaya ana takarantarwa lakwal ana dawa wallahi miskine ne abinda suke samu na shiga bai wadace su bale gidansu da iyalinsu male shi ne ake su ma abin tallafawa ne in akwai abin tallafawa tallafa musu shi yasa abinda mutane suke na hikimar raba zakka su dan ciccira ta gwalgwado yana da kyau sau da idan aka dunkule aka ba wani miskinin shi kare wasu miskinan za su shiga wahala ina fatan mun gane amma a ba wanga 20 wanga 30 wanga 40 sabanin masu yin shika biyu eto babu nassin da ya hana ka bayar shika biyu amma kai ka san dai baka kyauta ba shika biyu ba ta mutu abincin yini ba ma wata kila ina fatan mu gane to miskini a tallafa mishi a taimaka mishi sannan wa qulu lin nasi husna ku gaya ma mutane magana mai daɗi idan har za ku tattauna da mutane ku zanta da su to gaya musu magana mai kyau kamar yadda abu al'ali ya ce kululin nasi ma'arufa ku gaya mutane abin da yake ma'arufa ne abin da zai daɗaɗa musu zuciya sufiyanu sauri ya ce muruhun bil ma'aruf wa nuhuhum anil munkar abin da ake nihi wa kululin nasi husna ku fori mutane da kyakkyawa ku hana su dangane da aikata aiki mai muni ibn jarir at-tabar yace wa qulu lin-nasi sidqan fi sha'ni muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa la tughayyiru na'tahu ku ga ma mutane gaskiya ku yahudawa dangane da gaskiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ku canza sifofinsa kamar yadda suka zo a cikin at-taura ku ga mutane gaskiya ke ina fata mun gane kenan wa qulu lin-nasi husna duk zai iya dokan waɗannan ma'anoni da malamin suka ce wa aqimus salata sannan ku tsaya da sallah wa atu zaka ku ba da zakar dukiyoyinku sun matawallaitu sannan sai suka ba da baya kamar yadda suka saba kuma al'ada su su yahudawa suka ba da baya suka kisa aikata illa qalilan minkum sai yan kaɗan daga cikinku wa antum mu'ridun alhalin kuna ba da kuna ba da baya ba kwa cika abinda Allah yayi alkawari tsakankaninku da shi sai Allah ya ce وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah ce wa id akhadna mithaqakum tana musu lokacin da muka riki alkawalin ku ku banu Isra'il ahlul kitab la tasfikuna dima'akum kada ku zubda jinananku wala tukhriju an wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawunanku daga cikin gidajenku bi ma'ana kar ku ruguja gidajen ƴan uwanku da zai ci da sauran su fita daga cikin gidajensu thumma aqarrartum sannan kuka tabbatar da haka kuka karbi wannan alƙawarin ko wa antum tashhadun alhalun ku kuna ba da shaida akan yin haka haka wasu malamai suka ce wasu malaman suka ce mun riƙe alƙawali tsakankaninmu da mu da yahudawa kamar yadda Allah maɗaukin sarki ba da cewa kada ku zub da jinananku sannan kar ku fitar da kawunanku ku fitar da wani shashenku daga cikin gidajensu sannan kuka tabbatar da wannan alƙawali kuka riƙa kuka yarda wa antum tashhadun sai gashi ku da kanku kuke halarta wurin da za a zub da jinananku da kawu thumma antum haula sannan dai ku din nan dai taqtuluna anfusakum sai gashi kuna kashe kawunan kuna aikata abin da aka hane ku kuna warware alƙawarin da kuka yi na tsakaninku da ubangiji na cewa kar ku kashe kawunan wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sai gashi kuma kuna fitar da wani kaso daga cikin ku daga cikin gidajensu zaharuna alaihim bil ithmi wal udwan kukan taimaki wasu ‘yan uwanku a kan ‘yan uwanku bil ismil udwan ta hanyar aikata laifi kuma da wuce iyaka shi ne ta zaharuna alaihim ina fata mun gane kenan kuna taimaka ma wasu a kan ‘yan uwanku don a kashe su dan a fitar da su daga gidajensu ta hanyar saba ma Allah madaukakin sarki da kuma yin udwan shine wuce iyaka da ƙetar haddi wa in ya'tukum usara tufaduhum amma idan suka zo muku usara a matsayin fursunonin yaƙi da aka kama su sakamakon ƙari yaƙi tufaduhum za ka kuna sauri wurin ku fanshe su kuma idu su tattare da wannan aya tana magana ne akan banu isra'il lokacin da suka haɗe da al'aus da al-khazraj ina fata mun gane saboda an samu tahalu ƙawanceceniya tsakankanin ƙabila aus wanda ƙabila aus an samu wani ɓangare na yahudawa sun haɗe da su haka ƙabila khazraj an samu wani ɓangare na yahudawa su ma sun yi ƙawancece ne sun haɗe da su ina fata mun gani kenan tunda yahudawa allah ya hana su kashe junansu ya junansu ya haramta musu haka ya haramta musu fitar da shashansu daga cikin gidajensu ina fatan mun gane sannan ya wajabta musu fanso 'yan uwansu lokacin da aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi duka Allah ya haramta musu haka to amma sai suka zo suka yi ƙawancece na da ƙabilar aus da khazra sai suka rabu su kuma wannan ƙabilolin guda biyu yaƙi suke yi tsakankaninsu idan ko ka ƙulla ƙawance da wata ƙabila in yaƙi ya kama ta za ka je ka tallafa mata haka kai ma idan yaƙi ya kama ka za ta zo ta tallafa maka kaga da yahudawan suka rabu kashi biyu wasu suka bi ƙabila aus wasu kuma suka bi ƙabila khazraj kuma wannan ƙabilolin guda biyu na larabawa da yake su mushrikai ne masu bauta gumaka da in san tashi fada sai wanga ƙabila ta yahudawa su kama ma aus wanga su kama ma khazraj sai a yi kashisheniya tsakankaninsu sai kaga wani shashi na Yahudawa ya kashe ƴan uwan shi wani shashi wanda Allah ya haramta musu yin haka su zo su ruguza gidajen dangin su wanda Allah ya haramta musu haka amma idan aka gama yaki aka kare bangaren Yahudawa da aka kama ta wurin Aus da bangaren Yahudawa da aka kama ta wurin Khazraj a matsayin fursunonin yaki sai kaga Yahudawan sun haɗu sun ba da kuɗi an fanshe su ashe kaga dokokin sai suka zaɓi wanda suka musu sai suka ƙifin wanda ba su musu ba shi ne Allah ya ce idan aka kama su a matsayin usara tufaduhum sai ku je ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhalan haramun ne a gare ku ku fitar da su daga cikin gidajen su tun karan farko afatu'minuna bi ba'd alkitab yanzu sun za ku yi imani da shashe na wani littafi وتكفرون ببعض وكافر شيء وان شاشي فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أي باب ونسا كمكو game da wanda ya aikata hakan daga cikinku sai kaskanta da tozarta a cikin gidan duniya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashadil azab sannan ya ratashi ranar tashi alqiyama za a mayar da su zuwa ga matsananciyar azaba wa mallahu bighafil amma ta'malun lalle Allah bai kasance mai rabkana dangane da ababen da kuke aikatawa kaga ahlul kitab sai su zaɓi abin da ya birge su su yi aiki da shi abin da bai musu ba na cikin littafi sai su bar shi shi yasa Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd hakan bai dace baya da kyau ko kadan yakan gadar da azaba Allah a nan duniya shine kaskanci da tozarta sannan kuma azaba babba a gobe alkiyama Allah ke shi min kare shi yasa imamul baihaqi ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin Anas عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzo Allah tsira da mun Allah tabbata a gare shi yace utitu laylata usri bi ala qaumin tuqridu shafa tuqridu shafahuhum bi maqarid min nar ko tuqradu shafahuhum bi maqarid min nar an je da ni lokacin da aka yi tahiyyar isra'i da ni an bi da ni akan wasu mutanen da akan cire musu labban su da halshen su بمقاريض من نار دون المكشي نوتا كلما قرضت وفت annabi ya ce a duk lokacin da aka cire labbansu aka datse halshinansu sai kuma halshinan da labbansu ciko kuma sai a ci gaba da yankewa faƙultu ya jibril annabi ya ce sai nace ma ya mala'ika jibril man ha'ula su wane ne waɗannan mutane masu aikata wani laifi ne ƙala sai jibril ya ce خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون wannan masu hudu ba al'ummarka ne wanda suke faɗa abin da ba sa aikata masu wa'azi ne masu nasiha ne masu hawa mambari ne suna hudu ba suna kiran mutane zuwa ga a kiyaye yin kaza a aikata kaza na alkhairi amma su ba sa aikata haka in suka ce muku abu kaza baya da kyau sai su laɓe su aikata su ne ake musu irin wannan azab wa yaqra'una kitab Allah sannan kuma suna karanta littafi wala ya'maluna bihi kuma sannan ba sa aiki da shi sun san alkur'ani sun karance shi suna koyar da shi ma tafsiri suke yi amma su ba sa aiki da abin da alkur'ani ya kumsa na hukumce hukumce to waɗannan su ne za a yi ma wannan azaba gobe da kayama Allah ke shi mai kare kaga ashe ka dinga tsintsinta wasu abubuwa kana aiki da su kana barin wasu ba karamin muni bane ba zai gadar maka da azaba gobe da kayama ulaika alladhina ishtaraw alhayata ad-dunya irin waɗannan su ne wanda suka sayi rayuwar duniya bil akhira da lahira suka sayi da lahira su suka sayi duniya fala yukhaffafu anhum al'azab irin su ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunsarun kuma ba su da wani mataimaki da zai taimake su a gobe alqiyam sai Allah ya ci ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين التي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من سبكر مع النبي موسى الكتاب شين للتاهن التوراة وقفينا من بعده بالرسل sannan muka bibi shuɗewa annabi Musa da turo manzanni bayan wucewa shi wa atana Isa ibn Maryam al-bayyinat sannan muka baiwa annabi isa albayyinat shine hujjoji a matsayin mu'ajiza wanda zai sa al'ummar shi su gaskata shi na daga cikin ababen da Allah ya bashi yakan warkar da mai albaras yakan warkar da makahu yakan tara laka da yumbu yayi kamar tsuntsu daga baya ce ya tashi jan tsuntsu da izinin Allah sai ya tashi yakan baiwa mutane labarin abin da suka ce da abin da suka tanada a cikin gidajensu da makamantan haka na mu'ajiza da Allah ya bashi don mutanen shi su gaskata shi wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan muka karfafe shi shi annabi Isa alayhi salatu wassalam bi ruhil qudus da mala'ika jibril kamar da malamai suka fara afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum dan zai kasance a duk lokacin da manzo ya zo muku da inda da ababan da zuciyarku bata dace da shi ba da ababan da ya saba da san zuciyarku istakbartum sai ku girman kai fa fariqan kadzabtum wani kasan ma daga cikin annaba kukan karyata su wa fariqan taqtulun wani kasan kuma ku kashe su haka tabi'ai yahudawa suke a duk lokacin da annabi ko manzo ya zo musu da irin abin da bai dace da son zuciyarsu ba na gaskiya sai ka ga sun karyata shi a wani lokacin ma sukan kashe manzo ko annabin da aka turo su wa qalu qulubuna ghul sai ka ji sun ce ai zukatanmu ghulfun kulla suke ba mu iya fahimta abin da kake fada kai manzon Allah ba ma ganewa ba za mu iya fahimtar ka ba duk wannan saboda su yanke ma manzon Allah kauna cewa za su shirye ne ya shaho musu da ya bar musu wa'azi suka ce kai mu zukatan mu rufe suke ba ma fahimta ba ma gane duk abin da kake faɗa bal Allah ce ba haka bane la'anahumullah Allah ne ya tsine musu albarka ya kore su daga barin rahmar shi bi kufrihim sanadiyar kafircin su fa qalilan ma yu'minun kadan ne daga cikin su suke imani walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum lokacin da littahi ya zo musu min indillahi daga wurin Allah madaukakin sarki wannan littahin shine alqur'ani mai girma lokacin da alqur'ani ya zo musu daga wurin Allah madaukakin sarki musaddiqul lima ma'ahum wanda shi alqur'ani yana gaskata abin da ke cikin hannayensu na at-taura da injila wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru wanda sun kasance gabanin sabka alqur'ani suna neman taimako na yaya za a yaƙi mushrikai su kashe su suna gorata musu cewa ai Allah zai turo annabin ƙarshe zai zo idan ya zo za mu karkashe ku mu yaƙe ku ku mushrikai haka ahlul kitab suke ga mushrikai masu bauta goma shine yastaftihuna alladhina kafaru kana yastansiruna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum lokacin da annabi ya zo musu da alqur'ani mai girma arafu falamma ja'ahum ma arafu lokacin da ya zo musu da abin da suka san shi ko abin nan da suka sani ya zo shi ne annabi muhammad da an ba da labarin shi a cikin attaura da injila an ba da sufofin shi sun san shi kamar yadda suka san 'ya'yan cikunansu lokacin da abin nan ya zo musu wanda suka riga suka san shi kafaru bihi sai suka kafirce mishi fala'anatullahi alal kafirin la'anar Allah ta tabbata akan wanda suka kafirce mu Allah madaukin sarki sune ahlul kitab sai Allah ya ce بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله ce bi'sa mashtaru bihi anfusahum cir ya munana da abinda suka sayar da kawunan su da shi an yakfuru bima anzalallah na cewa su kafirce dangane da abinda Allah ya sabka shine alqur'ani mai kyau sun san annabi sun san sufofinsa Allah ya ba su labarin shi a cikin attaura haka labarin shi da bushara shi ta zo a cikin injila amma saboda hasada da kyashe kasancewa ya fito a cikin larabawa hakan ta sa suka kishi baghyan wa zulma dan zalunci kawai da kuma wuce iyaka amma sun san da cewa tabbaci ne annabin karshe shine Allah ce bi samashtaru bihi anfusahum ya munana ya kai matuƙa wurin muni abinda suka sayar na kawunansu ta hanyar kafurce ma abinda Allah maɗaukakin sarki ya sabkar bagiyan saboda zalunci kawai an yi nazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi kawai dan Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da falalashi akan wanda ya so daga cikin bayan shi haka kawai yasa suka yi hasada haka kawai yasa suka kisi imani haka kawai yasa suka kisi bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ya zabe shi kuma Allah shi ya san inda yake isar da sakon shi daga cikin bayi ba su so hakan ba sun so ya fito daga cikin su sai Allah ya fito da shi daga cikin kabilar Larabawa fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka tafi bi ghadabin da fishi ala ghadabin akan fishi abdullahi dan abbas ya ce falghadabu alal ghadab abinda ake nufi fushi akan fushi ghadabuhu alaihim fima kanu dayya'u min at-taurati wa hiya ma'ahu fushin Allah akan su saboda abinda suka batar na littafin at-taura suka jirkita shi alhalin yana cikin hannunsu sannan wa ghadabun bi kufrihim bi hadha an-nabi alladhi ahdatha Allah ilayhi sannan fushi na biyu dangane da wannan annabin da suka kafirci ma wanda Allah ya turo a cikinsu imamu ikirima ya ce kufurun bi isa wa kufurun bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafir cewa da suka yi da annabi isa shi ma ghadabun ne fushi ne suka ja kansu daga wurin Allah madaukakin sarki ala ghadabin da kuma kafir cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da suka yi walil kafirin azabun azabun muhin ya tabbata ga wanda suka kafirce ma Allah azabun muhin azaba maulakanciya sai Allah ya ce وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون Allah ce wa idza qila lahum aminu bima anzalallah idan aka ce da su ku yi imani da abin da Allah ya sabkar qalu nu'minu bima unzila alaina sai su ce za mu yi imani ne kawai da abin da aka saukar mana kenan ba za su yi imani da alqur'ani mai girma ba za su yi imani ne da littafin at-taura da littafin injila wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce ma abin da yazo bayan sabka at-taura da injila shine alqur'ani mai girma wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum alhalan alqur'ani shine gaskiya saboda yana gaskata abin da ke hannunsa yana gaskata at-taura yana gaskata injila qul kace musu falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin inda gaske kun yi imani da at-taura kamar yadda kuke faɗa ba za ku imani da alqur'ani ba amma za ku imani da at-taura da injila to saboda me kuke kashe annabawan Allah tun gabanin alqur'ani in kuntum mu'minin inda gaske ku masu imani ai kafin alqur'ani an saka muku at-taura wadda tana kwashe da shari'a da da kuma tsira a cikinta haka injila tana ɗauke da shari'a da tsira a cikinta amma tare da haka kuke kashe annabawanku kuke hallaka annabawanku inda gaske ku masu imani ne wala qad ja'akum musa bil bayyinat haqiqa annabi musa ya zo muku da hujjoji ya zo muku da mu'jizoji daban-daban da Allah ya basa domin ya karfafe su ko kun yi imani da shi thumma takhattumul ijl sannan kuka riƙe al-ijl shine dan maraki da kuka rika abun bauta kuma bayan Allah min ba'dihi bayan shi annabi Musa wa antum zalimun alhalin ku kuna zalunta kanku ko kuma kuna aikata shirka da Allah madaukakin sarki ina ga nan zamu dakata kenan abin da muka faɗa daidai Allah ya samu samu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah